أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنت الوجوه للهي القيوم وقد خاب من همل ظلما ومن يعمل من السالهات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح العظيم والخاتم لما سبق ناصر الحق والأقمال هدي إلى الصراط المستقيم هذه أقصر اليوم الآلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الأرض يرحمهم من في السماء الله تبارك وتعالى يتي وعلم الوجوه أولا لنا من القيامة wato dukkanin fuskoki sun ƙasƙantar da kai للحي القيوم ga wanda ke rayayye wanda ke tsayuwa da zafinsa shine Allah kenan wanda ya isa matuƙa wajen tsaya shirya komai na halittarsa wa karka ba mahamar zulman duk wanda ya kinkimo kayan zalunci ya zo da shi a bilal yama kai wannan karka ba hakika ya tabe ya zo da shirkan inda har ya zo da kayan shirka kayan tsabe to ya yi hasara manya manyan salihar wanda ya aika da aiki daga cikin ayyuka masu kyawu wawan muminin alhalinsa yana mumini ya gasa da allah shi kan wannan ba abin da zai dame shi wala ya kawo zulman ba zai ji tsoron wani zalunci ba duk da yare irin a kara zaluncinsa ya kara masa laifi tushen ya ce za a kara masa komai tun wani ayyukansa ba wala halman haka nan tauyewa binaksimin binaksimin hasanati a tauye wani abu a cikin kyakkyawan aikinsa ya to nan ma ba za a maka wannan ba na'am
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الغير لعلهم يتقون وكذلك هذا النام أن يدر الإنسان لما ذكر مثال السوكر وأقول لك عن مثال النام وأنا أدب من أكن نقصه kamar haka ne an zalla ƙur'anin nan muka saukar da shi in ji Allah ƙur'anin karatu ne arabiyan na larabci ya zo da lugar larabawa kuma lalle ne kenan an nuna lugar da Allah ya karɓa kenan tunda ya saboda ƙur'ani da lugar larabci to kenan ƙur'anin balarabe ne ya shi wanda aka aka ƙur'anin gare shi balarabe ne sannan magana da aljanna ma aljanna larabci ne shi kenan wanda aka fi zaba a cikin abin da ake magana da shi su ne larabci Allah ta wasarrafa na mun maimaita biyu a cikin ƙwari nan min alwa'idi na narkon azaba ga wanda duk saba wa Allah mun yi wannan maimaiti da Allah hum mai wani su ya taɓuna za su kiyaye a shirka yin tsabi yin tarayya ga Allah za su kiyaye su bi Allah أو يورث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما
أو يهدس koko shi ƙur'ani ya fara musu lahun zikiran wani tunatarwa daban biya lakiman shakaddamahun sai ƙur'ani ya tuna musu cewa ba kowane suka gabata min al'ummai daga al'ummatai sun yi kafirci kuma an halakar da su su ma wayannan na yanzu wani ya tafi nuna su yi lura su yi lura su yi izina da abin da ya samu wa'ancan kar su aikata irin abin da wa'ancan suke aikatawa har ma halakar da su ita wa lallahu allah ya tsarkaka wanda ke almalikul haƙu wasu rake na gaskiya amma ya kuri mushrikuna ya ɗaukaka gaban abin da mushrikai suke faɗi akan yi wa allah abokin tarayya wala ta hajar بالقرآن يا رسول الله كركي جزاوا ذكرنا القرآن أي بقراني ذكرتنا من قبل أن يبلا إليك وحي وجنة بالين وحي ينسبي إلى تسوقابا wato farkon lamarin da zaran jibril ya kawo aya ko wata sura to sai mazala yana fin faɗar jibril a cikin gaggawa to da ya fa da ya ƙware ka san kuma akwai ƙwarewa yau da kullum zai sa sai ka saba to sai ya zama to daga zarar jibril ya iso kawai sai ya ji abin da ya zo da shi ne yana da a cikin zuciyarsa kawai kawai sai su daga jibril ya fara yasa nauza tare kawai su ta kan zama kai tare kasar ko da almajirai ma ba haka suke ba ko yi faɗin sunansu ba in sun rubuta allo sun suka allo sun je ba su saurare inda malamin ya fara shi kenan kamar ya bude tare ake rige-rige da malamin da shi ɗin saboda mai waya irin ya kware ɗin nan sai su kai tare in malamin ya tsaya ma wuce zai to al'adan in mutum ya fara gwada abu kenan da yanzu jibril da in ya kawo su ya faɗa sai mazala ya faɗa da ma yake faɗa da wuda a karka manta a karka damu sannan ku da uku faɗa da sa da sannan za mu karantar da kai ba za ka manta ba kai kana bin mu da sauri kana ka zama kar a faɗa ka manta ba ka faɗi shi da aka faɗa ba shi da kake sauri ka bi a hankali za mu karantar da kai ba za ka manta ba to shi kenan amma duk da haka daga baya da zarar ya gani wani ya zo su kawai abin da ya zo da shi da sai Allah ya kin sa a cikin zuciyarsa sai su rika yi tare jibiru da yana faɗa sai su ta garza ya fara an rama da mai sadar su ke nan sai su ta yi kobo suna yi su shi ne Allah kai kai a'a kaga ya ga wala ta adabin qur'ani karka gaggawa da kan alqur'ani nan din kamar da ayi wala ilayka wahayi hutun gabanin wahayinsa bai ba a yi da wahayin ka gare ka ba mana yin jibril ya zo shiru kawai za ka yi kawai sai a yi ta ɗura maka a yi ta karantawa kana ta ɗauka ka a memorin ka kana ta ɗauka jibril ya ta karantawa har sai ya ya yi da inda inda zai gaya maka wannan to shi kenan kai kuma sai ka nan da ke ba wai maimaita za ka yi ba an gama a yi yanzu mazamar rubuta ka za ka nemo mazu da maza ku zo ga wani aya ko kuma wasu surori ko kuma a wasu ayoyin sun saba to sai ka zo kana faɗa suna rubutawa kana faɗa har ka kai yadda jibril ya tsaya kaga an karanta da ba mantuwa kenan ko kawwa to yanzu ne in ka dauko wayar ka mai karatu ka dauko memory da ba da karatu ciki sai ka jona kusa da kusa kai ko nesa da nesa ba zamani yanzu kan kawai yana kana ta kana zaune nan yana zaune sai ka turo abu sai ta shiga amma da zarge wani nema ya buɗe na haka maka wani naka girjin naka ya zama tuwo yana da haske kenan duk da nasa ya dora zai shiga me yasa ya zama haka abin da ya zama haka don annabi mamudin ne ai al'ummar sa ne don da aka yi koshi har duniya ta shi ne annabi wannan lokaci karka ce ai ya ba shi a zamaninsa ai zamaninsa aka yi abu ne sa sahabai da wani abu ba suka samun sa ba saboda kar hankalin su ya koma da su ne za su gina musulunci za su gina qur'anin da hadisan da komai da komai to idan sun shagala da jin daɗi yau za su tsaya wato su rubuta wannan abubuwa da sauransu don haka su aiki ne kawai suke cikinsa daga baya zuwa aikin da suka yi din shi za ake ba su kamishin mai yawa duk ibadar da mutum ya yi to sai an sahabai sai an ninka musu a ba su wani suka tsaya suka tsaye da abu har kai maka zo ka samu kuma ya zo nika ba cikin naka za a gudura a basu ba a allah ne kawai cikin kayan da yake da shi sai ya basu to shi ne ake gama zala sai an gama idar da wahayin ya bari ku jibrilu min iblaji sai jibrilu ya gama idar da isar da shi ibra amma abin da za ka yi dai kullum dai wabu rabi zai ne yaman ka riga cewa rabi ya ubangiji kare ne da sani alkurani ba ana so mutum kullum ya rika rabon allah ya kara ba shi sani alkurani ba kullum ba wanzila alaihi shehun minhu ko yaushe aka sauka da wani a cikin alkurani za da yi ilimin sai ilimin sai ya karu da wannan wanda ya sauka a lokacin da bai zo ba da ba a san shi ba musaukuwa yanzu ya an karu kenan na'am ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما
سنجد قوله قوله الحق لله حكم قوله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يوحى إليك وحيه المعنى معنى سري لا تتعجل بقراءة ما ألقاه عليك جبريل kar ka yi gaggawa da cewa za ka karanta abin da jibril ya kawo maka eh shi kalbi ka cikin zuciyarka hatta ya gara abuwa alaika kar ka fara ma har sai ya gama karanta shi a gare ya gama shi da ya karanta duk abin da ya zo da shi to in ya gama shi kenan an dora maka shi kawai ya zauna kawai yanzu kai gamsa dai sai dai ka karanta da sabon gaba wasu babu zalika dalilin wannan أن جبريل شاء ملاك جبريل كان يأتي للنبي بالقرآن هنا فهو النبي قرآن فيلابس جسمه أغلبه ويضعه في قلبه sai ƙur'ani cuɗanya da jikin annabi gaba ɗaya kuma sai ya ajiye shi a cikin zuciyar mazala wani ayan ayoyi da yan sura ne ma sai a sa cikin zuciyar mazala فيزيد النبي تعجلا ويرقى وظل الآلة أنزلي لكل شيء شيء وشنو فأمره الله أن زي وسجن ألا يلقى به كان ما هي مكان شيء حتى يقرأه جبريل هذا جبريل يا كان ذلك ما جدا باللسان عليه يا كان هذا حرشه فكان ظاهرا أبيانه وسنة سيئة الناس وهذا ما قوله تعالى وهي منام kada Allah da yake la tu harrib bihi lisanaka la ta'jala bihi kar ka motsa harshenka bihi da alqur'ani dan kai gaggawa da shi a inna alaina jamahu tara shi na gare mu qur'ani da karanta shi na gare mu zan hada maka shi daidai dan haka nan gaba za a matar su karɓar ka tafiya tare da jibirin ka bari bai za ka rana ba mun karanta shi kwata shi ƙur'ani wanda ka je karantawa in mun muka darasu muna faɗa kana faɗa haka za a yi ثم إن علينا بيان وسلم بيانا سنعقليه من جالة والحكمة في دلة رسول الله عن جبريل ظاهرا كما ديك وجن كربان من ذلك ديك كربان قرآني لقول جبريل أبيانه أنه يكون سنة متبعة وسنة وشذاء بيك لأمته قال أمته إذن درسوا يأي أولا جبريل إذن سيئوا صحابين yana fada suna fada irin da kuma ya zama suna yin azamomi masu tsangar ƙur'ani da su ma sun je suna yi wa na ƙasa da su to na ƙasar har ya ga kuma shi har ya iya a yabi dai yabi malami yana fada shi ma yana fada yana fada ai ana kiran abin ma ilki ne da kanawa ta yi iya kai da kana saurin ba baka iya faɗin abin daidai ba to haka bari shi sai ya faɗi abin daidai da ya kai mahaifa faɗa har an alakana mahaifa ne kazan ana gane almajiri yanayin karatunsa ana gane karatun malamin sa a wajen almajiri in an ji almajiri yana karatu yana barna to sai a fasara malamin to wannan daga wajen malamin ne ba wannan shi ne da aka an kama kuma masa daidai daidai zai fada daga malamin da yake lahani kenan wato shi sa yaro ma ya koya da haka yanayin malami yanayin almajiri yauwa shi sa ba a so yaro a koya masa abu da lahani tun fari fari da barna sai ya fassara malamin da a cikin jama'a kayan masu sanin kan abin yadda malamin da ne yake haka kuma lura hatta masu wa'azin nan masu wa'azin nan wanda samu da yano na karatun yadda ya kamata ba yanzu kuma wa'azin kawai suke so to sai ka ji na ja yana barna kana ji ba da kaiya eh hukuntu zan fi na kuma inda hukuntu daga fara ina zan alaikun gudanar wani da kuma an wani wani sai ka jaje wani alalakun jannatin wani alalakun gudanar me ya sa ya faɗi haka saboda bai ya ya ji malaminsa ya yake faɗan wannan wurin wai Allah kuma yake faɗa ko ya ƙyala lakum eh inda ya lura sai a ce wai Allah kuma yake gaya maka to shi ko sai koya kowanne ya ba shi wai ƙyala lakum jannatin wai ƙyala lakum anhara to haka za ka samu cikin ƙur'ani duk iya wanda za a yi ka samu yana da irin wannan in dai haka malamin yake to in ba yanzu ya samu wani mai gyara gyara masa sosai ba to shi mai zai da haka har ya je wa'azi ya kama lazuka ba ruwansa ya faɗa sai ya faɗa ya karanta ya kan mu da ya san kan abin da ka zai kai amma wanda yana ƙarna ba abu ya saboda shi kan faruwa shi na kan daidai yake faɗa masa to duka yana faruwa ne a irin wannan saboda haka komai fahim ma'amuruna bitalaki ana umurna su da karba talke ne min abuwahi da mashayiki daga bakunan shugunan abin wala yulihu man akaza ilma ayyul qur'ana min as-suduri yawwa duk wanda ke karɓar ƙura'ani ko ilimi a wajen taɗara na rubutu shi rubutu ba yake bi ya yi nazari shi gane ya kama ya bai je ya koyi abin ya ce alƙinin sai da ake faransa ba su kama bai da wata ba za a lissafa shi a cikin wannan wani suka san sirrin abuwa bal a talaƙi lahu sirrin akaro wannan karɓa din laƙani da ake laƙana mai karatu shi kansa yana da wani sirri daban irin wanda jibril ya samu wajen manzala ne banda haka a halitta akwai kamar manzala ne a duk halittar allah akwai manzala ba kamar manzala kai hazili annabawa ma da yawa sun malaka jibril da sada ba ta magana manzala dama matakin gabata shi ne shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ulul azmi dukkan su wanda suka jagorori sai mala'iku sai sahabbai sai tabiya sai abin da ita gangarowa har inda Allah zai da shi yawwa da haka wannan shirin haka yake tafiya ba mu je na sifo walakada hinna ila adama wala shiga mun a kawai da annabi adamu wasai na hun masa wasiya Allah ya kula mina shajarati tun da ma'adar an kusa ka zauna a danna uskun an da zaune a danna ka zauna da kai da makar ka zauna a danna nan ba kula mai hajji shi ba ku ci duk abin da gani a danna nan ku ci amma jarade wala ta karaba har sai shi jira kar ku zo kusa da wannan bishiya kusa ma dona ka san shi ne ablagu waye ba sai ka zo kusa da nan ka dama ba ku kar ka zo kusa ma wala ta karaba kar ku zo kusa da hawawan da ainihin shi adam ne to kai kuma iblis kana jin haushi an kore ka aljanna a dalilin ka kai shi jira ga nabi adam har ma kan girman kai ka ta aika kai ka fi shi ma ka fi adam ha da aka tambaye shi me yasa baka yi jira ga nabi adam ya a ai wannan haba wannan kan na fi shi ya wanda ka yi shi da tabo ni ko ka yi da haske da wuta ya ga ai wuta haske ne tabo kuma duhu da daga na fi shi kawai ba zan mara wannan gaisuwan ba to to kaga sai aka tsere masa aka kore shi daga nan aka warko shi nan duniya to sai aka bar annabi adam da hawa wa ciki to bakin ciki ta shi kuma yayi wasu wasan da sai ya fita su a cikin aljanna su ma a yi gunshar kenan eh wanda ya san ko kuma gunshar ko sai su yi gunshar da da ainihin shaitan din da su to shi ne ya kama musu farfaganda iri-iri da adamu shi kaɗai ya fara yiwa sai aka halici hawa daga ba shi ke nan da ya ganta sai dai ya mada kai zuwa jinjina sai ya ce nisku jindi ya gai shaida ya ce ya samu rabin rundunarsa wannan mace haɓa ya samu rabin rundunar mayakan zafawa shi kuma zai ta fama da rabin ita kawai ta aje shi ɗaukar rabe yake nan nan da ya ɗan bari aka ɗaukar lokaci kaɗan sai sake dawo sai ya ce adam mai isa na ya gani komai da komai kuna ci kuna shawa kuna jin daɗi a cikin aljanna nan amma ba kwa taɓa bishiyar nan ba kwa son ɗayanta sai adam ta hana mu ci wannan bishiyar da ba da kwaje ba ba da kwaje ba mala'iku dama ba sa ci ba sa da su ake da haka kuma ba komai za ku iya ce kai adamu da haka adamu adamu su yage haba sai ya koma gun nufi jindirinsa ka san inda za ka samu gwamna ka samu uwar gida ka gani kawai sai shaidan ya je gun hawa'u ya kai shaita ya jinjina mata sai ce wato al'adullukum ala shaida su kulli za mu karanta nan gaba ko ba mulkin da ya bila kin ba na nuna muku wata bishiya ta dawoma wanda yan kunci kayan da dawoma za ku yi wani gidan ba fita dawoma za ku yi nan za ku samu sarautar da bai tsofa ba ah sai na bishiyar da ke kayan can in da ga abin da ke sai yi a kai to wa ƙasa mahuwa billahi da rintsuwan da yi na ne ga hawa'u ga adamu sun yi rintsin musu da allah da ce wallahi na fiya yake musu su ba san za a rintsa da allah kan kariya ba ba san wanda mai zari ne ba rintsuwan da yi da allah na ya suka yadda ita hawa'u ta fara daura tsaikowa sai ta ce ta ce sai ta haɗe ha adamu shi ma sai tsaiko sai ya fara zauna zai haɗe jibrilu ya mara mara magwagwaro ya fito da shi to shi sa akan ga maza tana da magwagwaron nan ɗan wannan ɗan kudin na matsa wannan yana na agun maza da banda mata mata ka silim saboda ba matsewa har aka haɗe to sun da sai da ta haɗe ta samu matan duniya har duniya ya tashi ta samar musu wani abu duk ƙarshen wata sai ta yi al'ada sai ta yi wannan furen fure ne na haihuwa sai ta yi al'ada har wata abin shi ne ba za ka iya rikon hadisu mai illa take nan ya faru da wasan illa to wannan abin da ya gudana kenan to kowannan ya jawo an kore su ma kai ya aka yi kaza kaza kaza to maza guda za a koro su ga nan da adamu da hawawu ko babar su gari ɗaya ma can aka jama da hawawu wurin jidda kisa ma mata suke cewa yara yawancin ganiyar hawawu sun ce a jama jidda eh mai jidda shi wa an adam aka jefa ya can wajen abin nan in gari ya waye banda inuwa ba abin da yake inuwa su yake da suke ganin juna a inuwa idan yamma idan gara ta fito sai ta ga inuwa annabi adam sai ta daga tafowa ta inda yake idan yamma ta yi ina da kuma ya zauna saboda bayan za su ga juna ba saboda inuwa ta janye in yamma ta yi inuwa ta yi tsayi har yanzu sai sake bayan sai dan uwa sai sake bayan sai dan uwa yayo inda yake ba a gushe ba ana haka yau da gobe yau da gobe har Allah ya hada su a musdalifa a musdalifa ne suka hada ainihin ta taho shi ma ya taho to sai ta hange shi shi ko bai girga ganta ba yadda zana nan kawai ta zana sada ya bar gani ma inuwa ya zana wai don kar a ce ita take neman sa a ga ishe ne ke magauniya neman ta ina take har yanzu na same ta a zaune irin shi yanayin ita wani ita ba ta neme shi ba alhali ko ita tana neman su haikan ina yake ita ba ta neman su haikan ina to sai allah ya su a nan muzdalifa to a nan suka kwana a nan muzdalifa tare to shi sa a shari'a mu na musulunci alhazai sun taso daga arfa ana so kwana a muzdalifa kwana a muzdalifa in ma ba su kwana ba to dai su tsaya a muzdalifa magariba da isha'i da ba su yi a arfa ba to su zo su yi shi a muzdalifa a ƙa'idan ainihin fifu na aikin haji haka za a yi in an samu damar kwana an kwana to haka ake so in gari ya waye sai a zo masharul haram a zo a yi sallah asuba a yi ta addu'a a yi ta zikirin allah har rana ta fito sannan a tafi mina a je a yi jifa to saboda haka mutulaiba kenan a nan annabi adam da hawa su haɗu an je wasu a nan duniya da tana aljanna ci da sha kawai amma nan duniya dole kuma sai magana ya za a yi a rayu shi ne aka nuna masa maganan noma noma daga kawo kayan aiki aka fako da iri aka yi komai kuma duk abin da muke amfani da shi nan to annabi adamu ya taho irin su saboda nan ɗin ba irin sa shi kenan aka bude mana hanyar yin wahala to amma a ƙawarin allah yana nan duk wanda ya bi allah ya yi ƙoƙari zai koma gidan da annabi adamu ya fito amma duk wanda kuma bai ƙoƙari ba to koma gidan nan ya masa wuya ke to allah zai mace mu na'am wato min abdu ko ai kabila akilihi min ha kafin ci wannan bishiya annabi adam kwana siya sai ya manta talaka hada na sai bara kawarin mu wallam najil lahu azman ba mu sami yankuwa gare shi ba azman ma na niyya da hakuri ko sabran amma na haina hu anu gaba da abinda muka hane shi gaba da sa kawai sai ya zama bai zama cikin ulul amri ba don mu samu azumi tare da shi ba ya kasa hakuri da aka ci kare daba din na sai daba na waskur
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى
ta'ammu ta musu ya rasu da Allah ya rasu da yayin da muka fada wa daga mala'ikati da mala'iku muka ce musu udulu da adama ya ku mala'iku ku yi su daga annabi adamu sun ku ya ku gaishe shi dukkanin su ku saje da wutar suka yi sujada illa iblisa sai iblis shi dai iblis din nan horarren nan shi ne ya ƙi ya mata sujada ruwa abu jini shi ne uban allane kana ya zama mala'ika ya kasance shi koyaushe na abota da mala'iku wa ya hudu Allah ma'ahun har ma na bauta Allah tare da su a cikin sunan bakara ma an ce ma ya yi shekaru yana neman su ma mala'ikun malami ne a cikin su mai koyar da su shi kuma ranar a ba sai ya ƙi ana sujudi da adama gaba da sai daga nabi adam kala har ma ce ana kai da minu ani na fi sun na fi ku ba mu gazuwa ba mu su da minu har ayya saba Allah da wakunna sai muka ce ya adamu kaja muka ce ya kai annabi adamu inna haza sali wannan kaga wannan a duhun laka ma'iyanka ne to da lokacin da annabi adamu kare manta an gaya maka wannan shi za a sa ka fana sai ya manta a masa ishara da shi shi nan ne aka ce ma'iyanka ne har yanzu wani zaune ba ma'iyan matar ka ne a wawo ko da ku yi kokari fara yi burjen da kuma kare ku yadda ya fitar da ku min aljannati daga aljanna in ku kuka gara da ya fi dubu a nan ko to kuna shiga za ka wahala ba ce za su wahala sun biyu ba wa yake aikin gona miji wa yake nika miji wa yake yi da ce miji to aka ce masa kar ku da shi wannan magiyin naku nan ya fi dubu a nan amma fata ka kai a wahala ba zai fata shiga ya gobe ko wahala ba تتعبى بالهرد ذاك وعلى بالهرد دين نومة والزرع دين شوكة والحفر دين قربي والدهن دين سوكة ودين نكا دهن هنا با دهن با دهن هنا سوكة دهن هم هنا نكا والخبز دين وينا وغير ذلك دولة وانتانيكا دفع دفع دبالة تكوي ذاك مشان وهلا وقت ثلاث ubangiji ta'ala ya taƙaita ala shiƙawo a kan wahalar shi annabi adamu ba ce dudu su wahala ba li'annar rajula domin shi namiji ya tsa ala zaujati shi ke aiki kan matarsa a ita kafin a gida shi ke nan shi ne fagauniya ya yi nan ya bugu nan ya tafi nan eh to wahala ake je masa za ga mutum ya ɗauki ɗan jakansa daga nan wani zai je ta yin duku zai tafi gona ya yi noma to kafin je ta yin duku ya gaji daga nan ba da ɗan dangalinsa kawai da ya tana da a gida zai je shi ganin ya yi ta tafiya ya yi ta tafiya da farin yansa ya gaji ya isa ta yin duku sai a ce masa yanzu motar da tashi kare wahala kenan yanzu tashi ne yanzu ya za a yi shi in kana da kudin mashin ka hau mashin kai sauri ne za ku iso da don ba har hau mashin in bai sa'a ba ba iso da ba kuma da wada mashin su haka ba mazan suke ɗanɗana wajen ƙoƙarin wai ainihin wajen matar kuma an sami wani a nan kasar ba wani wuri ba kuma na san garin ma mijin kullum ya yi kokari ya tafi gona tun da safe ba zai dawo ba sai a zara amma daga zarar ya dawo baya da jin daɗi kuma yana shiwa gidan sai ka ji an shafi rabin maza maza san suna son gona kai kuma haka dawo shigo duk ƙoƙarin da yake ya kawo wa gidan dai na wurin asiri to daga dawowa ji bakar magana ma kawai shi ke nan ina ruwa ka je ga ruwa a randa ba magana mai daɗi ba aiki mai kyau to wasu haka suke fama ana kiyaye na sauke to wannan shi ne ake cewa to lalle har ka yadda shaidan ya zuba ku ya sa ku bar nan gidan ku je can duniya kai ka wahala ina laka إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى
وإن لك cewa kai annabi adam ka samu Allah da juwa ba za ka jin yunwa ba fiha a cikin aljanna din eh aljanna ba za ka jin yunwa ba ma komai za ka ce a bisa marmari ne kai za ka ci shi ba wai irin ka dawo da gonan nan ka sha wahala kana neman ina abu yake a wala ta ara ba ka da tsire ce sutura ga hinan iri iri a aljanna wa'annaka kuma cewa kai dai har yanzu eh la ta zama ba za ka ji kishi ba kishirwa ba biya a cikin aljanna ta hadishu da za ka ji kishirwa ba ba za ka ji kishirwa ba wala zalha hanzi ba zai kama ka ba hanzi ya dubi da ko ake fara in ba ka karya da wuri ba hanzi ya kama ka kai sai ka ji ba gane yau kuma ya same ne a sai ka manta ba karya to an ce masa in dai haka in dai aljanna ne kowanne hanzin ba zai ji ba la ya zuru daga haru shamsin shamsin da zafin ranar nan bai samu gare ka ba bai tabbata a gare ka ba lintifa a shafi da kwallon rana ma a zanna a zanna ba rana haske ne kayau kawai sunan ne dai fa wasu wasa ilaihi shaidanu فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الكل وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وأتى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى
kawai wasa ilaihi shaidan sai shaidan ya yi wasu wasi gare shi ya masa wasu wasi ya kale ta ya adamu ya kai annabi adamu wai cin kam ana dulluka tun bana shirye da kai bai nuna maka ala shirye da kulli bisa bishiyar dawama wanda wannan bishiyar kowa ce ƴaƴan da zai dawama ai la dai yauludu man yaqudu minha duk wanda ya tsaya gare ta sosai dawama zai ga inda yake din nan ya san kuma da kaci ba sabawa aka yi kuma ba magana da dawama ba amma dan iya filan da iya sharri sai ba da haka sannan zai samu wa mulkin da sarautan da la yabla ba zai kare ba la yabla ba zai tsufa ba duka dai la yabla ba huwa la yabla mulkul shi mai lizantar da goma ne kawai to da zai gaya musu haka ya rantsa musu da Allah sai suka yadda fa aka la sai suka ce ai adam wa hawa da adam da hawa sai suka ce min har daga wannan bishiya suna ci kuwa fa badalla ma sa aruma suturan da yake jikin su kawai sai ya ratse ba su zauna da wanda ya saba magana ubangijinsa sutura suna jike kafin su hankara suturan ya gudu ya bar jikinsu ba wasu yan tsaye an tube a hankali ba kamar walƙiya dai ya zo har ya tafi haka nan kayan nasu har ya bar jikinsu a'a kuma dallahu masu ado ma sai al'aurinsu ya bayyana gare su abinda ya sa ake kiran shawadu wanda zai zai bayanan zama ai zahara da kullum min huma quluhu wa qulul akhar wa duburuhu ko wanda daga cikin su sai gaban sa ya bayyana da bayan dan uwansa da duburan sa ma sai ya bayyana komai dai ba kaya jike wasu miya kullum min huma sawatun ko wanne an an fate shi da cewa sawatu ne li'anna inkishafahu yasu sahibahu yayin al'ara ta fito waje yana muna na dan uwansa ga ya ga zuzu ne kai ba amma kowa ba ba zai ji daɗin a ce dan wasa ya ga al'auran sa haka kuma zai ga kowa haka da balle ganyen bishiyoyin aljanna ana sawa ta gaba da baya duka don kar dan wasa ya ga al'auran sa to ina ga ayin da wani ne daban kaga shi za a fi ma kar ya gani to shi kullum shi za a ga yayi da sabado ba mai son wato a gani masa al'auran sa waɗanda ga sai suka fara yakshifa ne suna ɗanfarawa aka za a yakshifa ne suka fara ɗanfara alayhi ma akan su min warakin janati na ganyen aljanna sai suna ɓalla ganyen suna mana a cikinsu liyasta bira don su suturtu biki da shi su ainihin rufe al'aurarsu a takaice dai wa za adamu rabbahu fagawa to ga irin wancan fa wa za adamu rabbahu fagawa ainihi shi annabi adamu babanka ne yanzu haka ya babanka ya saba ubangiji ya bata to amma ubangiji saka zai ga mata zai ce adamu ya saba ubangiji ya bata ubangiji saka zai ga mata haka amma kai ka kai saka fada ne to mun har mu wuce mun fada mun wuce to he da wannan dabaran da aka fasara wannan wurin sai ka wuce baka yi laifi ba bil'agali da ci mina shajarar daga wannan bishiya Allah ne ya ga annabi adam wannan a matsayin shi Allah mahalicinsa ne ubangijinsa ne shi kuma a matsayinsa bawansa ne kuma ubangijin bawa zai iya gaya bawa duk abin da ya gada ma haka ne ko? to shi za shi Allah ne a matsayin annabi adam bawa ne sai ce annabi adamu ya saba ubangijinsa ya bata shi Allah ya yi faɗi haka amma kai ka kayi saka gaya babanka adamu a ce ya yi haka to shi kenan to in kaji fasarar an fasara yin fasarar ba su shi kenan an wuce sun mai da ba rabu sun mai da ba rabu fata ba laihi wa hada qala habida minha jami'a ba'dukum li ba'din adu فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يذل ولا يشقى to wannan shi ne ake cewa talƙini ɗin kenan za ka ji masu karanta irin wannan wurin masu bin sudur masu bin takaddu in ya zo kai tsaye zai faɗa ba ruwansa da lan saisaita a matsayin ga girma annabi adamu a shi kawai sai faɗa yadda ya gaba yin shi kenan kuma yana alfahari ya iya fasarar wurin to bai ladabi bai zauna ya lakanin abun a wurin wanda suka san ladabin abin kuma ladabi ba ma abu ne kuma da ba raka wuzana ubangiji sa ya zaɓe shi ƙarraba ya kusa tun da annabi adamu a ta ba alai ya karɓi tuba gare shi kabila da wata ya karɓi tuba sa wahada ya shirya da shi ai hadahu ila almudawamati ala tawbati sai Allah sai shirya da shi isa dawama akan tuba na'am ala sai Allah ya ce masa duk da haka dai ihi bida ku fita adam wa hawawu kai adam da hawawu ku fita daga jannan nan bi mashta mallu ma alaihi min zuriyati kuma da abun da duka tattara wa za ku je ku haifa tan duniya na zuriyar ku duk ku fita min ha daga aljanna din mu za jami'an baki ɗaya ku ku je can duniya ba su kun libalin aduwun sashin ku makiya ne ga sashin ku je ku ta gaban kwatan a korin kasan idan mai gida ya fushi da yaron gidansa idan abin zai masa yana dami marmin gidan oh ya da dami da kai kaza kaza to shi ubangijin annabi adamun ne kuma ubangijin hadda hawa maduwa to shi ne dama ya ji musu irin wannan kwana sai ka je nan mutanen yan yawa ne haka ka wani aiwa ya fi mutum su eh a duk shekaru da muka yi na ƙarshen sa ina masa hidima kaza kaza amma koran kare ya mini koran kare zuwa da lai to to a nan duniya dai cewa ya ku tafi za ku zama makiya junanku kun zuru balikun balan da zanen sashen ku da sashen wanda ya fi ƙarfin wani ya fi zanen ɗan wanda ya fi ƙarfin zanen nan yanzu ba isra'ila suka ta wadatarci a kan falastin ba da su gaza da sauransu wannan adawa ne da suka gado daga can wanda aka ce su rika yi kenan haka mutane ma kabila da kabila ka samu suna gaba yare da yare ko ko ainihin mahallin zama ma ga ana kokowa ana fada a kan guri na kamun babanmu ne kai kaza kaza duk yana faruwa a rayuwar duniya amma kuma a famu duk a kan duniya ne kawai ayin ma ayin ma ya ce annabi ayin ma ya ce annabin min ni hudan in ma dan fi in gama nuni a shaɗiya fi ma a za'ida a cikin in ma da aka fara akwai nun arra ta shaɗiya ma'anarsa in yadi yannakun min ni hudan idan shirya ya zo muku daga gare ni to kuma tafiya hudaya duk wanda ya bi shirya ta ya bi alkur'ani fara ya dillo ba zai bace ba a nan duniya to da ya bi alkur'ani wala ya sha ba zai zama shaki ba filagirar al'aira ya zama mara arziki wanda yake sa'idi ya aljanna kawai ko to wanda ya shaki kuma ba zai samu aljanna na'am
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عاما قال رب لم حشرتني عاما وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى
نعم سعد بشرها da aka ce ƙala habida ƙala habida ku fita ai kala Allah ta'ala Allah ya faɗa wa ali Adam ga annabi Adam wa Hawwa da Hawwa su biyu yace musu ibida kuna jannati ku zaba daga jannana ku fita li'anna mabsuhuma fiha domin zaman su a cikin ta kana mu'allakan ala adami agli aglihima zaman su a janna yana nan ne karkashin wato rashin cin su wannan bishiya eh to sai go suka ce su shi na ga musu irin nan koran kubuda wakansa baka zin ilmi da ala ya riga ya ce sani ala da ala annahu ma ya kula ni min ha shi allah ya salalle za su ce ya ce musu kar su ce don a samu sanadin ana so a ana so su sako to ka san mutum lafiya ya wana da wani ai bai da daɗin ka kore shi a gidanka ne bai maka laifi ba bai wa iyalanka laifi ba kai kuma ka ajiye shi naka ne to in ba wani dalili a haka ba ba zai daɗin kora ba zai daɗin sallama ma irin haka ba to sai ka yi wani ɗan dalili idan za ka samu dalili kai ma to shi yasa aka ce komai da komai na aljanna su ci amma ba idan su taɓa na bishiya to me na ware ta to ware ta nan da aka yi za a samu dalili ga yanzu nan ya zan tun da an je kaka taba al'adar mutum kuma yadda kaka taba abin kasan nan ba to in allah ya da wani sanar sai ya ta kai ya taba ya gari zai faru inda dan adam ne in an ce masa karka yi abu kaza to lalle ba zai ba amma sai idan da ne ce kai wai ne kan me zai faru kana yi kuma sai abin ya faru to haka nan an ce ka zuci yana bishiya suna nan suna haƙuri suna zaune lafiya lau ban saba ba amma ran da suka taɓa kuma sai haka ya faru to haka ya ga ya cikin sani Allah ta'ala fa huwa amrun mubramun wani al'amari ne wanda aka tuka shi wani mu'allaku alal mubrami duk abin da aka rata shi a cikin tukakken abu shi ma mubrumin tukakke ne to ba ukuri haka ne ba fa idrajuhu ma fitar da su laisa lilingalabi ba ai fushi bane saboda wannan sharadin da aka yi ne aka ce in kai kaza ba kaza zai faru eh bal limazidi sharafi ma an faɗa musu wannan don ƙarin ɗaukakansu wani ake ƙadir hima da kuma ɗaukakan darajar da zai yanzu da an nahu ma kara jami'ar janati domin da hawa'un da adamun sun fita daga zanna mun fari dina kowa daban da ma aka kai eh su duniyar nan ko a ƙasar gombe ne aka je hukun wannan aka jefa can wajen wuri dole iyakan ƙasar gombe wannan aka je ka jefa shi can mashigar kasar biyu a tsakanin nan haka jiyar da yawa wata mai yawa bace aiki ya faru ko na ɗaya ɗaya bai san ta ina ne zai neme shi ba ta ina zai neme shi kuma ku kaɗe ne inda dai kama nan ɗin za a kwana inda kake to shi ne dalili kenan har Allah suna ta gama da Allah hada su ويعودان إليه إليها بمئة وعشرين سقفا من أولادهما to hikima kuma da yake cikin adamu da hawa'u za su koma a cikin aljanna amma sai fa wanda ya kokari mai da kansa da haka duk al'umman annabi adamu ainihin za su yawa su koma a cikin aljanna da sahu 120 a ran alkiyama dukkanin adam za su yi sahu 120 to idan su yi sahu 120 to cikin wannan sahu sahu in aka ware musulmi to duk musulmi kan za su koma aljanna amma sauran ba su samu shiga ba e duk wanda bai samu shiga kuma ko shaita bai samu na'am la yuhidu bi iddati tilka suhubi ko illa Allah ta'ala wai wannan na yi ne za ka yi magana ne ba yau ai na kar da balle wa zai sharafi ma wa ribadi azai ma tun da yanzu ina can layin hidu bi iddati tilka suhufi sallallahu ta'ala ba mai kewaye sanin yawan sahu-sahu da za a kasance a yama sai shi ala ta'ala shi san ya ka sahu-sahu ainihin wanda suka sani suka ce sahu a ɗari da ashirin ne duka gaba daya ya haɗu a sahu ɗaya amma waɗanda ka tsira sahu uku ne ɗai sauran mutane a kai hariya sahu ɗari da ashirin da za a yi a filiyar yama waɗanda ka tsira sahu uku ne ɗai sauran mutane a kai hariya a duk yawan mutane to sahu uku ne za su koma cikin aljanna sauran kaf gaba daya a kasu wuta ala kiyaye to shi yasa har lissafin duniya ma haka haka ke nuna ganin da ake musulmi suna da yawa ya an bincika tsakanin kafirai da ma wanda suke munafukai da ma wanda suke majusu ba sa addini ko nema ai sai ka samu sun fi musulman yawa ko a najeriya na ma in kai lissafi ka samu haka ne sannan al'iyaman ma aka hada duniyan gaba gidanta ko a rayuwar duniya a yanzu ma an hada duniya ta samu musulman ba su da yawa a ce zai iya fitowa sau ɗari da ashirin yanzu za a samu suna na makon a daga haduwansu ne kai lokaci bai za ka samu ko da yanzu aka hadu sahu ɗari da ashirin to za ka samu sahu uku na ɗaya ka za mutu musulmai masu shiga aljanna sauran duka a kai su hajiya na musamman na su yayi za shiga musu malamai ne ne in ka duk da ka samu an ce in kulta ka za ka za a fara munakasha ne ومن أعرض عن ذكري wa man arala an zikiri duk wanda ya bijire ga barin zikiri na alqur'ani walan yumin bihi bai yi imani da alqur'ani ba saboda bijirewansa to ya sani fa inna lahu ma'ishatan bankan yana da rayuwa mai kunshi zai sami rayuwa ta matsi ranganin bidirai ne matsarin bimana alayyi kadan mai kunshi a wakusa bi hadisi bi azabin kafiri ki kabiri wannan mazin hadisi ya fasara shi da cewa irin azaban da za a yi kafiri a cikin kabari da zarar ya shiga kabari za a turo masa kaya kayayyaki daban-daban a cikin kabari masu haddashi a masu zai ne a mai iri-iri ne tun kafin aje ranar yamma kenan sannan wani ashuru zai mu tayar da shi shi wani almurid wanda ya bi da Allah Qur'ani gaban Qur'ani sai mu tayar da shi yawar kiyamati amma sai mu tayar da shi yana makaho amal basare makahon gani na basira kala sai ka ji ya ce kai rabbi ya ubangiji lima hajar da ni amma tun me ka tayar da ni zaka je ka tayar da jama'a ina makaho wakar kundu basiran alhali a can duniya na karanta ina gani shi duniya wa inda labari lokacin da aka tashi ma ina gani har da zafi na kiyama sannan kuma yanzu za a yi hisabi aka ma daidai ba na gani kala sai ala ya ba shi hanza al'amuru ka zalika al'amarin haka yake kai din ma ai a tarka ayatuna ayoyin mu sun zo maka wanda su yi ta ha sai ka farta ta bar ayoyin ka manta da ita tarata ha wala mutumin biya ba ka imani da ayoyin ba to da haka mu ma yanzu waka zalika al-yawma tunsa haka nan mu ma mizu nisyanika ayatu na misalin manta maka da kai da ayoyin mu mu ma al-yawma tunsa yau za a manta da kai to da haka bai nari za a farka a cikin wuta kawai a manta da kai na waka zalika ai wa mizu jiza'ina min ma'arala misalin sakamakon mu da muke wa wanda ainihin ya bijire gabanin ƙur'ani ko kamar haka ne najiri muke sakantawa man asarafa wanda ya barna a sharaka yau ana tarayya aka zama mai masa ya zama tuwa nan yomin bi ayati rabbi bai imai da ayoyin ubangijin sama to haka za mu yi masa ka san ko wani azabul ajirati azabul lahira ashaddu shine mafi tsanani min azabi duniya kan azabar duniya wa azabul qabr ya bi azabar duniya ya bi azabar qabr waka kuma shi ya bi da goma karban shi ya bi da goma azaban kamari duran da mutum ya fara zuwa to daga nan za a fara in mashin azaba ne daga nan zai gane in mun zai samu rahama ne daga nan zai gane rahama lokacin da sayyidina ibrahim dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani shine karshen rasuwa a cikin yayansa to da aka kai shi na cikin cikin baki aka kai shi to kai shi makamar nan ma hada manzo Allah suka ne rasuwan ta ba manzo Allah tausayi har ga ya zo da hawaye ta da tausayi ga wani abun tausayi zai saka ai to da aka sa shi a ciki jin abari sai manzo Allah ya matso sai ya lakana masa ce in an tambaye ka ga ayin zaka fada ga ayin zaka fada a jin abari sai da nan ya tambaye manzo Allah ya rasulullahi yanzu kowa ya shiga kamar sai an tambaye shi za a tambaye shi muna a za a tambaye shi a da shi da kamarin shirya da na tambaye ka lamar don shirya shi ke nan sai ko a kwana a tashi mazala ya kwanta aka sashi ɗakin da na aisha sai na bakar ya karbi halifanci shi ma da lokaci ya yi aka kawo shi bayan manzala to sauran guda daya zai fada a baya shi ke nan ya rike halifanci bai ta aiki duk aikin da mazala ya bari ya bar sai na bakar sai na bakar ya rasa ya bar duk sai na ruwa ta tara su a gaba ya sa su a gaba ba maganan bacci kan da da dare ya wanda yake yi ya nemi waye wanda bai iya neman haƙƙinsa ba shi yana da gwamnati a hannunsa sana a samu wani yana shan wahala to ba zai sun haka ba ya san kuma wani bai iya zuwa ya nemi haƙƙinsa ba sai ta zagin mai su ɗori da hannunsu bai zai musu bayanin halin da yake ciki ba ku shi sa ta ci da dare ya ɗiba magana da dare yawo zai riƙa yi ko zai samu wani wanda ainihin eh wanda ya cikin wahala wata rana ya wani abin wannan yawon sai ya samu wata mata da 'yan yara ya'yanta ƙanana shi kenan ta dora ainihin girki amma ba koma ciki ruwa ne kawai ke da faza tana kan dora wannan zai sai na wuri hange alamar wuta zai su kai wata wutan mutum ne ya kuna da wadda ya da ya je sai samu mata tana yaran ta sun yi bacci tana a gebe sai mutane da kara iza wuta a cikin wani dukunan damar ta sai ce da ya same da ke mai arziki a nan umaru mana umaru mulkin umaru ne haka ne ke san umaru ne a bazan shi ba amma an shi ne a komai na al'umma yake hannunsa yanzu to ga hinan yanzu ya yana na rasa abin zan ba su ba abinci eh yanzu na rasa mai zan ba su nace barin in lallashe su in ce na dora musu abinci zan dafa to garin in ki sauƙewa har bacci ya dauke su shike na samun mai bacci sai ya ce mata kin gaya umarun ne ta ce a ban gaya masa ya san halin da yake ciki a bai sani ba bai sani ba sani ba ka sai ta daga yana zuwa sai na murita mabashi mali ya bude to ya ɗago gari da sauran an gama da kayan shafi na duniya rataye a wuyansa ya riƙo ya ta sama wannan wuri dai dare ba in je same ta ya ci to na zo miki da gari da komai da komai amma ki bar ni in dafa miki abinci nan ta ce haɓa allah maka da maka ai kawo min da kai ma kawai ya isa ne zan yi komai ta ni ni komai da ba sai na miki shi ma ita mata ce haɓa bawan Allah ai kai kowai na gode na gode sai ya zo zai tafi zai zai amma ya kamata ga min kai waye ne ta a ba komai ba sai san wane ne ba ne ta a ne dai ka ga min wane ne sai ya tafi da umaru ne sai na umaru ne sarkin musulmi ne ya tafi ita kuma na zaune kai maka abu kaza shi a to ai baki san ne ba ko baki san yadda zaki nemi haƙin ki ba yanzu kin ga yawon da nake nan irin ku neman irin ku nake yi da ku san haƙin ku ba ai sai ki samu wani daga cikin manyan sahabbai ma'aikata ciki daga halin da yake ciki ko su ɗauka su ba ki a can ko kuma su faɗa mana mu kaga sai a a san yadda za a yi da gidanku in ma za a dora musu kullum a rika kai muku har gida sai a kai muku amma kin zo kin zauna a tsarki sai ƴaƴan ki ba wanda ya sani ku shi yasa ne nake fita ina yawo da in ga irin ku ka wata ba shi haƙuri ta a haka al'adar jagorori suke ba komai ba komai in dai kai ne jagorori kai ne za a ce ai ha mai suna wannan mutumin bai rabe nan tinubu zai a shi zai tinubu tinubu ne ya hana masana da aiwaye inda ka san shugaba da dole don sai an gaya maka to ba suna masu adalci ba kenan masu adalci kenan irin sai na mura to ban zane irin naka kowa ta kansa kawai ya sani ba ruwansu ko don ya zama mai dame shi kamar kansa da 'ya'yansa ba zan hari tunanin kasarsa kai to sai na amuru haka ya ta fama kuma ka duba saboda adalcin sai na amuru ɗansa fa malaminsa ne ɗansa abdullahi ibn umara sai na amuru yana karatu wajensa idan matsala zai jawabi maza ya nemo shi ina aiki saboda ne shi ne malamin gobe saboda ne aini baka nan ba na so manzala jawabi baka nan mu je sai ka fahimci abin da ya faɗa in mun dawo gida ka karanta mini kai min bayani in nema in gamsu sai abdullahi ya wuce shi ko dama kamar koda yake daukan abu yake in yin zala ya yi hadisai ya yi jawabi ya jawabi to in sun dawo yin akwai abin da sai na murmur fahimta ba sai tambaye shi wuri kaza da yake kaza ya abin yake sai dan ya mutu bayani ba da lafiya kuma ya gama shaje wannan wanda aka yi nan ya karu da shi to turan nan sai aka waye gari shi sai namur shi ne amirul muminin ɗansa abdullahi an sa cikin ma'aikata masu kulawa da ainihin lamarin al'umma kama shi na adoyin yan tattamu daga cikin bayan da ake yan tarwa cikin wani mai albarka kuma jama'a masu neman addu'a a gare mu Allah ka amsa mana Allah ka amsa musu Allah ka biya mana bukatu mu ka biya musu bukatun su kuma ka ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a yi salati annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ألم نشهد لأحسن الله أن سيدنا النبي الأنصار ورمانا من كان فإنه وإذا رسول الله Allah ya amsa mana dukan masu roƙon addu'a Allah ya amsa musu mana wani kuma za a kula ba na lamar haka an sanu da annabi sallu alaihi wasallam ولا على هذا الذنب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله